أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar sha shida ga watan rajab hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha shida wanda ya daidai da tara ga watan disamba 1995 muna karatun littafin taisirul aziz hamid fi sharhi kitab tauhid wanda a sheikh suleiman ibn abdullah ibn abdul wahab ya rubuta sharhi akan littafin kakan shi mun kwana cikin babu ma jaa fi annal fi annal ghuluwa fi kuburi salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah ma'ana ibada a kaburbukan salihai da waliyai da bayan Allah nagari a yi ta hatta wuce iya yadda shari'ar musulunci ta shar'anta to yana mai da waɗannan kaburbuga su zama ainihin gumaka ya kawo mana hadisin da imamu malik imamu darul hijira ya ruwaito inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ya allah ina roƙonka kada ka mayar da kabari na ya zama gunki a zo ana bauta mini annabi ya ce azabar allah da fushin allah sun tsananta akan mutanen da suke mayar da kaburbuka na annabawansu su zama masallatai bayan malam ya gama sharhin wannan hadisi sai ya ce qala ai qala sheikh muhammad ibnu abdul wahab wal ibnu jarir bi sanadihi an sufyan an mansur an mujahidin afara aitumul lata wal uzza yace ibnu jarir ya ruwaito da isnadin shi daga sufyan shi ko sufyan ya ruwaito daga mansur mansur ko ya ruwaito daga mujahid salsala kenan wannan ya ce ya ji daga wannan wannan ya ce ya ji daga wannan wannan ya ce ya ji daga wannan to haka ake ɗaukar ilimi to ƙarya ba za ta faru ba kenan amma ya zama kawai sai mutum ya magana babu littafi babu dalili a to wannan ba za ta taɓa zama ainihin dalili a cikin shari'a ba shi yasa in a zamanin da ne sai ka ce wane ya gaya mini shi kuma ya karɓo daga wani shi kuma ya karɓo daga wani a yanzu da ya zama kusan riwaya ta kusa ta tsinke mutane sun daina yawon rahilat na yawon neman ilimi yadda za su zo suna yau riwaya sai kai magana sai ka ce a cikin littafi kaza a cikin shafi na kaza to mujahid ya zo fassara wannan aya da take cewa afara aitumul lata wal uzza ko kun ga lata da uzza ɗin nan da ake bauta musu ma'ana sun cancanci a bauta musu ne ake bauta musu ba su cancanci bauta ba amma ake bauta musu to menene asalin lata ɗin nan da uzza shine abin da mujahid zai gaya mana qala shi mujahid ibn jabar ya ce kana ya luttu lahumus sawiqa ya kasance shi asalin lata ɗin wani bawan allah ne yana dama ma mutane gari ko kulli ya rinka ciyar da su suna ci kyauta yana ciyar da alhazai kyauta to da ya mutu sai suka da suna bauta mishi a wannan gurin da ya ainihin kasance yana tara su ya nemi su wannan aikin alheri to nan kana ya luttu da tashdidi na ta ko kana ya luttu lahumu ta'am asawik za mu zo za mu bayani akan inda ya zo da tashdid da kuma inda ya zo babu tashdid din akwai inda zaka karanta lata kira'ar ibn mas'ud akwai kuma kira'ar jumhur shine lata famata lokacin da shi wannan ainihin mutum ya mutu fa akafu ala qabrihi sai suka duƙufa akan kabarin shi suna ta ibada mun gane wannan ko ma'ana asalin wannan mutum yana da sunan shi daban za mu zo mu ji lokacin da ya mutu sai suka ainihin dawo sai suna bauta mishi shine ainihin sai suka sa mai suna daga wannan aiki na alheri da yake ya lutu yana dama musu ainihin wannan kulli suna sha to shine sai suka sa mai allata wasu kuma malamai suka ce a lata din an kirkiri sunan ne daga sunan Allah ne suka ja Allahu sai suka mai da sunan ya zama na mace Allata suka sa wa sunan wannan wuri da suke ibada haka al'uzza daga sunan Allah ne al'aziz sai suka yanka sai suka sa haka almanata shi ma daga sunan Allah ne almannan shi ma sai suka yanka sai suka sa wa gumakansu وكذا قال أبو الجوزاء هكا أبو الجوزاء يفدي عن ابن عباس يتي شي ما يكربو دك ابن عباس باب mamaki dan an samu ibn Abbas yayi magana kuma wannan magana ta dace da maganar ainihin Mujahid don dama Mujahid almajirin ibn Abbas ne ibn Abbas yace kana yaluttu as-sawiqa lil hajjaj shi wannan ainihin mutum ya kasance yana dama gari ko kulli ga alhazai waɗannan wuri kamar yadda nace zaka karantawa ya lutu ko ya luttu kamar yadda za mu zo mu yi bayani abinda a sheikh muhammad ibn abdulwahab ya faɗi kenan a cikin littafin shi a kitabu tauhid sai jikan ya ce sharhun ga sharhi qauluhu wal ibn jarir din nan da yace ya karbo daga ibn jarir wane ne ibn jarir sai yace huwa al imam al hafiz muhammad ibn jarir ibn yazid at-tabari shine ainihin limami kuma babban mahaddaci muhammad dan jarir dan yazid ainihin at-tabari sahibu tafsir wa tarikh shine wanda ya rubuta ainihin tafsir wanda ake cewa tafsir at-tabari da kuma tarihu at-tabari wa ghayruhuma da kuma wasu littattafan daban qala ibn khuzaima ibn khuzaima yace la a'lamu 'ala al-ardi a'lamu min muhammad ibn jarir yace a bayan kasan nan ban san wani wanda yafi muhammad ibn jarir ilimi ba ma'ana a zamanin shi kenan ko kuma ya ce bai sani ba tare da cewa ka'ida ƙur'aniya tana cewa wa fauka kulli zai ilmin ali to shi ya ce a iya sanin shi bai san wanda ya fi ibn jarir a tabari ilimi ba a wannan zamani wa kana min al'a'immatil mujtahidin ya kasance daga cikin ainihin shugabanni na addinin musulunci almujtahidin masu kokarin gyara a cikin addinin musulunci ma'ana mujtahidai waɗanda suke kokarin ainihin su ga cewa sun tabbatar da shari'a tare da ainihin ijtihadin su la yuqallidu ahadan shi ya kasance baya ta kalidanci ga kowa ma'ana bai ratayu ga mazhabar kowa ba tunda ya kai matsayi na ijtihadi mun gane wannan ko walahu ashabun shi ma yana da almajirai ya tafaqqahuna ala mazhabihi waɗanda suke bin fiqhun mazhaba shi ma'ana yana da almajirai waɗanda suke bin ainihin fatawoyin shi wulida sanata arba'in wa ishirina wa mi'atain an haife shi a shekara ta ɗari biyu da ashirin da hudu wa mata liyaumaini bakiya min shawwal ya rasu a ranar ashirin da takwas ga watan shawwal galibi larabawa sai ce ya rasu wata yana saura kwana biyu ya cika ma'ana kwana ashirin da takwas kenan ko ashirin da tara sanata ashara wa salasa mi'a a shekara ta ɗari uku da goma daidai ya rasu ya yi shekaru tamanin da shida kenan ka lissafa a duniya yau shekarun shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da shida daidai da mutuwa wannan malami kauluhu to kaji yadda ka ji ɗin nan haka za a zo ana faffaɗe isnadi ɗin da ya ce ɗin nan an sufiyan shi ibnu jarir ai ya ce an sufiyan ko ya karɓo daga sufiyan ya ce huwa ahadu sufiyanaini wannan sufiyani din shine ɗaya daga cikin sufiyanu guda biyu a cikin ka'ida ta ilimin hadisi akwai sufiyanu guda biyu shahararru akwai sufiyanu ibn uyaina akwai sufiyan a asauri haka hammad sai a ce hammadani ko hammadaini akwai hammad ibn zaid akwai hammad ibn salama mun gane wannan ko kamar yadda ake cewa shekhani a cikin sahabbai abubakar da umar shekhani a cikin malaman hadisi kuma imam bukhari da imam muslim shekhani a cikin mazhabin shafi'iya da imam rafi'i da imam nawawi haka abin yake insha Allah in ibn uyaina wa in masauri yace sufyanu din nan da aka ce ko dai ya zama sufyan ibn uyaina ko kuma ya zama sufyan as-sauri ma'ana ko ya zama ɗayan waɗannan guda biyu ne sai malam ya ce fa'in kana ibn uyaina fa'in kana ibn uyaina in ya kasance wannan da ibn jarir ya yi riwaya a wurin shi sufiyan ibn uyaina ne faqad taqaddamat tarjamatuhu to tarihin shi ya gabata mun gane wannan ko ma'ana in ibn uyaina ne to an ka tarihin shi ba sai an maimaita ba to wannan ya nuna me ya nuna shi ibn jarir ya yi karatu a wurin Sufiyan ibn Uyaina ya yi karatu wurin Sufiyan Sauri shi yasa ake kokwantan shin wanne ne ibn Uyaina din ne ko Sauri din ne inda a ce ɗaya daga cikin su ne malaman shi za a tabbatar da cewa ba wancan bane wannan ne amma tun da ya tabbata ya karatu a wurin kowane ɗayan biyun ne shi yasa malam yace to ko dai wancan din ne ko kuma wannan din ne mun gane wannan ko to sai yace tarjama shi ta gabata ma'ana kullum ina gaya mana in an ce tarjama ana nufin fassara wani lokaci ana nufin ainihin headline ma'ana kamar kanun labarai wani lokaci kuma tarjama ana nufin biography tarihin wani mutum to shine yazo anan zaka ji sun ce tarjama wani tarjama imam malik ma'ana tarihin imam malik biography na mutum haka wa in kana sauri in ya kasance imam sauri ne yace wa huwa al-azhar wannan shine abin da yafi fitowa sarari ma'ana a zahiri cewa wannan sufyan din da ibnu jarir ya yi riwaya a wurin shi anan sufyan ne as-sauri وهو سفيان ابن سعيد ابن مسروق أبو عبد الله الكوفي شي كما كاجي سونان شي da nasaba shi thiqatun hafiz amintaccen malami ne kuma babban mahaddaci faqihun kuma malami ne wanda ya san addini shine fiqhu ya san fiqhu kenan imamun kuma limami ne hujjatun kuma hujja ne abidun kuma babban bawan Allah ne wa kana mujtahidan shi ma ya kasance babban mujtahidi ne lahu atba'un shi ma yana da almajirai mabiya ma'ana yana da mabiya wa ashabun yana da kuma almajirai ya tafaqqahuna ala mazhabihi waɗanda suke bin fiqhun mazhabar shi waɗannan kun gani duk su duk su ma suna da mazhabobi ilimin su bai gaba ɗayan waɗannan malamai guda hudu na mazhaba ba innama waɗannan guda hudu su ne suka shahara a duniya amma an kana karatu ba su ke na waɗannan mazhabobi sun fi guda ɗari hudu dan ka sani dan karka ɗauka cewa mazhaba ɗin nan ƙwaya hudu ce rak balle ka aƙidantu da aƙida irin ta sawi cewa bai halatta a saba wa ɗayan waɗannan mazhabobi guda hudu ba ko da wannan magana ta daidai da hadisi ko maganar sahabi ko da ainihin aya ta alƙur'ani don wanda ya saba wa ainihin magana ɗayan waɗannan mazhabobi to ya ɓata kuma ɓatarwa yake ya ce domin riko da alƙur'ani zahirin alƙur'ani da sunna wannan na daga cikin asalin kafirci to waɗannan irin maganganun na sawi zunzurutun ɓata ne ya kawo su kuma yadda da su kafirci ne bin waɗannan maganganun kafirci ne shi yasa abin da yake daidai shine abin da Shehu Usman ya faɗi Allah ya ji kanshi a cikin littafin shi Hidayatul Tullab yace in ka ji an ce mazhaba to ana nufin ba a samu maganar da annabi akan mas'ala kaza ba amma in annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana da na cewa akan mas'ala kaza to babu sauran mazhaba sai abu magana annabi ita ce mazhabar da ta zama kowa ya bi shehu ya ci gaba da cewa da a ce za a samu wani mutum ya ce wajibi ne abu wata mazhaba daga cikin ainihin mazhabobi bayan an samu magana annabi akan wannan matsala ya ce da wannan mutum sai a ce batacce ne kuma yana kira zuwa ga bata ne irin su sawi kenan ko an fahimta wannan littafi hidayatul tullab yana magana ne dangane da wajabcin bin ainihin alkur'ani da sunna da kuma barin maganganun malaman fikihu waɗanda suka saba musu in Allah ya so wannan littafi za mu sajjala shi a kasar in ya so a fito a sayarwa da jama'a shi insha Allah bai wuce ɗau kasar ɗaya ma duka duka tunda ba yawa ne da shi ba to aka ce yana da ainihin almajirai waɗanda suke bin ainihin mazhabar shi mata sanata ihda wa sittina wa mi'a ya rasu a shekara ta ɗari ɗaya da sittin da ɗaya walahu arba'u wa sittuna sana yana da shekaru 64 shi kuma yau shekarun shi 1255 da mutuwa kenan shi wannan malamin mun gane wannan ko wannan kenan shi kuma in ka lissafa za ga an haife shi a shekara ta 97 kenan bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam sai kuma qauluhu da yace an mansur din nan daga mansur waye mansur din huwa ibnu al-mu'tamir ibnu abdullahi as-sullami abu attab mun gane wannan ko shi kuma sunan shi kenan da alkunya shi da kuma nasba shi yace bi musanna yace za a karanta shi da musanna wa ma'ana mai ƴaƴa biyu sai ce faqila kuma a karanta ta da nauyi ayi shaddata a ce attab an suka ce musanna mai ƴaƴa biyu mai digo biyu idan ta ce sai su ce fauqaniya wadda ke da ƴaƴa biyu a sama fauqaniya daga fauka idan ya ce sai su ce tahtaniya in ba ce sai su ce bi muwahada mai ɗigo ɗaya sai su ce tahtaniya a ƙasa ba kenan in fauqaniya nunin kenan mai ɗigo ɗaya mun gane wannan ko faqila shine yace mai nauyi za a karanta attab da tashdid thumma muwahada sannan a zo a karanta da muwahada ba attab bayan wannan ainihin tashdid an ja shi da alif baki sai kuma asaba al-kufi mutumin garin kufa siqatun sabt yace amintaccen mutum ne kuma tabbatacce ne a cikin addinin musulunci faqihun malamin fiqhu ne ma'ana shi ma ya san addini mata sanata sunataini isnataini wa salafina wa mi'a ya rasu a shekara ta ɗari ɗaya da talatin da biyu shi kuma yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari biyu da tamanin da hudu da mutuwa kauluhu an mujahid da ya ce daga mujahid din nan waye mujahid huwa ibnu jabar shine mujahid dan jabar bil jim a karanta shi da jim jabar wal muwahhada da kuma ba mai digo ɗaya mun gane wannan ko duk waɗannan bayanan dan ka fahimci duk ran da ka je ka ɗauki littafin ilimi ba tare da jagorancin malamin da yake da ƙwarewa akan wannan fannin ba sai ka hallaka waɗannan ka ɗauke su baki ɗaya ka zo kana karantawa in ba da jagorancin malami ba sai ka zo sai ka ɓata mun gane wannan ko to amma komai malantarka ka sani da cewa in ka zo kana son ka shiga wani kogi wanda yake baka san shi ba wannan kogin dole ne a kanka wajibi ne a kanka sai ka sauke girman ka tafi wurin wanda ya san wannan abin don ya nuna maka malamin da ya je ya sanya mai risala ya rubuta mai risala abu maharaz shekarar shi sittin da wani abu a duniya yana koyar da yara ƙanana a islamiyya sai ya zama bayi da ƙwarewa ta yadda zai zo ya tsara musu yadda zai karantar da su ɗin sai zo wurin mai risala a lokacin mai risala shekarar shi goma sha bakwai a duniya ya ce alagafata malam ina karantar da yara ƙanana ne amma ba ni da yadda zan yi in tsara musu yadda zan zo in karantar da su ce nake son a rubuta min littafi wanda zai tattaro min wajibi umuri diyanat na sanin wajibin al'amuran addini akida ibada mu'amala da wani ɗan jimloli na ilimin usulul fiqh shine zaka ga mai risala yana cewa fa innaka sa'altani ka tambaye ni wa kenan Abu Maharaz kai an aktuba laka rubuta maka jumlatan mukhtasara littafi dan karami dan takaitacce min wajibi umuri diyara na koyan wajibin al'amuran addini sai rubuta mai wannan littafi sai ya aika mai a lokacin mai risala shekarar shi goma sha bakwai a duniya wannan malami shekarar shi sittin da wani abu ya yi jika da shi to duk sanda kake son matsala komi kankantar yaro ya zama yana da kuɗi ba kana zuwa ya baka ba to haka mas'ala ta ilimi ce sai ka ce a yayi kankanta ba za ka je gurin shi ba kai ne ka hallaka wallahi mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka mutane wallahi kowa ya kwantar da hankalin shi wanda duk kaga Allah ya dau falala ya bashi ba wai dan ya iya dan karfin shi a'a Allah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu kafirai suka yi wa annabi gori wai cewa dan me Allah ya rasa wanda zai aiko sai marayan Abu Abu Talib marayan gidan Abu Talib Allah ya rasa duk ƙwaryen makan nan min karyata ne azim ga ƙasar Sham ga garin Makka manya-manyan waɗanda ake jin su irin su Abu Sufyan irin su Abu Lahabi Allah ya ki aiko sa sai ya aiko wani maraya wai haka suke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu Allah ya fi kowa sani inda ya dace ya sanya manzancin shi duk inda kaga Allah ya aje abu to inda Allah yake so kenan ka haƙura kawai in ba haka ba za ka wahala kuma ƙarshe kai za ka yi asara waɗanda suka faɗi wannan kalmar ga manzon Allah ba su suka yi asara ba suka haramta wa kansu bin abin da Allah ya aiko shi da shi dan me dan sun rena shi to shi yasa girman kai ba naka bane yayin da kaga cewa an waye gari baka da kuɗi zaka tafi kofar gidan alhaji dan shekara talatin ka je ka faɗi ga gaisuwa ya auna maka tiya biyu na masara kana godiya haka in matsala addini ta kama dole ko shekara shi goma sai zauna ya karantar da kai haka Allah ya so in baka yadda da wannan ba shikenan ka kafirce wa kaddara Allah mun gane wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu to shine yake cewa huwa ibnu jabar bil jim al muwahada al kunyashi abul hajjaj al makhzumi shi ma nasba shi tana danganta ga kabilan makhzum ma'ana kabila su da ummu salama da muka karanta ta kwana maulahum sai aka ce to amma makhzumi din da aka ce shi ba dan jinin wannan kabila bane bararren bawan su ne akwai wala tsakanin su ma'ana wala yana faruwa ko an kyanta ka misali bahaushe sai je siyo inyamuri bawa sai ya yanta shi wannan inyamuri sai a ce mai inyamuri kuma bahaushe to sai ai sauri a ce wannan kasancewar shi da aka ce bahaushe ba wai dan bahaushe bane a'a ana nufin shi bararren bawa ne na hausawa to su laraba suna da wannan ɗabi'a in ka sai mutum ka yanta shi sai kuma a rinka danganta shi da kabila ka koda shi ba kabila bane shi yasa nan aka ce mai al-makhzumi ba wai shi dan kabila bane shi yasa aka ce maulahu ai bawan su ne sun siye shi sun yanta shi ne mun gane wannan ko ko kuma ya zama wala islamin ka musulunta a wurin mutum misali kai bahaushe sai ka je ka musulunta a wurin banife to shikenan sai in an ce kai wannan kabila ne sai ka ce kai bahaushe kuma banife amma sai ka ce wannan banife wala'an ma'ana kai ka musulunta a hannun nufawa ne wannan ka'ida ce ta ilimi ba ka'ida ce ta ku ta hausa ba ku yi hakuri mun gane wannan ko haka kuma in ainihin ma'ana haka yarjejeniyar taimakekeniya tsakaninka da wani duk wannan ka'ida ce ta ainihin larabawa kuma addinin musulunci ya tabbatar da su a ita to da kai da wani kun yarjejeniyar taimakekeniya duk sanda ka shiga wani hali neman gudunmawa zai kawo maka gudunmawa kai ma za a kai mishi kai sai a rinka danganta ka ga kabilar shi shi ma ana danganta shi ga kabilar ka duk suna yin irin haka mun gane wannan ko almakki to amma shi nan nashi ya faru ne ga ainihin yantawa shi asalin shi bawa ne mujahid sai suka yanta shi mun gane wannan ko almakki mutumin kasar makka sikatun yace shugaba ne dama in ka je ka ɗauki littafin ulumul hadis na wannan wannan kusan malami na farko farko ko kusa da na farko farko wanda ya rubuta ibnu salah muqaddimatu ibnu salah ta ilimi na hadisi a can ciki sai ya kawo wani babi mai tsawo akan cewa an waye gari dibbe bayi ne da ilimi a hannunsu ma'ana waɗanda suke asalinsu bayi ne aka yanta su wani a gari kaza waye babban malamin sa sai a ce wane ne sai a ce ai da bawa ne aka yanta shi wane fa duk sai aka waye gari baki ɗaya a lokacin kasashen musulunci duk bayi ne waɗanda aka yanta su suka yi karatu suka zama manya manyan malamai mun gane wannan ko to kai ma in baka yi wasa ba abin da zai faru kenan kabilun da ka rena din nan kana ce musu bitsami kana ce musu danke kana ce musu kaza kaza in suka tashi suka yi karatu nan gaba sai a ce waye babban malami a gari kaza sai a ce ai wane ne to wani kabila ne sai a ce ya kabila kaza ne ba kabila ku bane kuma dole shi zai zauna ya karantar da ku karatu saboda ku ba ku yi ba yace imamun afiqatun amintaccen mutum ne shi mujahid imamun kuma limami ne a cikin ilimi fit tafsiri ma'ana shugaba ne limami ne wajen tafsiri wal ilmi da kuma ilimi zaka ji so da dama ana ɗauko tafsiri sai a ce mujahid ya ce mujahid ya ce mujahid ya ce almajiran ibnu abbas ne haka wannan silsilar ta taho ibnu abbas sa abubakar sun karantar da shi ya san da abubakar da umar suna daga cikin manyan malaman shi da ubayy ibn ka'abin da su sayyidina ali duk manyan manyan malaman ibnu abbas ne to sai wannan silsilar ta taho a makka sai ya zama shi kuma ya karantar da su a tsa'u su mujahid su ikrama su bahak haka wannan silsilar ta taho ta taho ta taho sai aka samu manyan manyan malaman tafsiri mafi yawancin tafsiri duk inda ka zo sai ka ji an ce ibnu abbas da makarantar shi ma'ana su mujahid da su ta'us da ikrima da bahak da makamantansu akhadha tafsira an ibnu abbas wa ghairihi mujahid ya koyi tafsiri daga ibnu abbas da wani malamin dole ne ilimi sai an samu waye ya koya maka mun gane wannan ilimi sai an samu waye ya koya maka ilimi kaza ba kawai shikenan sai ka je ka dauki littafi kai ma kai ma karfi da yaji zaka zama malami akan wannan ba shi yasa kuke ganin bankaura take faruwa mun gane wannan dan malami ya shekara 60 yana koyar da risala ya zo yana son zai koyar da bulugul marami ba a taba koyar da shi ba kar ku dauka wai dan tunda ka taso shine malami a ku zai iya karantar da bulugul marami shi yasa suke muku wannan fasara mai kafafuwa fa fasara mai kafafuwa kun santa dai ko rijaluhu fiƙat kafafuwan shi kafafuwan shi a tsaitsaye suke ko a kakafa suke to fassara mai kafafuwa kenan Allah ya kiyaye mata sanata arba'in wa mi'a ya rasu a shekara ta ɗari ɗaya da hudu shi kuma yau in ka lissafa shekarar shi dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha biyu da mutuwa ya shekara tamanin da uku a duniya shi kuma وقال ابن هبان ابن هبان ko yace mata sanata sanataini aw salas wa mi'a ya rasu ainihin wato a shekara ta 102 ko kuma shekara ta 103 sabanin da da wancan tsakanin shekara ɗaya ne ko shekara biyu ya rasu wa huwa sajidun yana cikin sujuda ya mutu kun ji wani babban waliyin Allah ko ba waliyi bane ina dariƙar shi in dai karama ke sa abi ɗariƙar wani abu wani to ga wani bawan Allah ya mutu yana sujuda sai ku kafa mai ɗariƙa shi ma a cituwa ƙarƙashinta ko ba haka ba ba karama ce take sa a ce a wani babban waliyi ne wani babban ai ta kamba moshi ko to ga wani waliyin Allah yana sujuda ya mutu wa abud rabbaka hatta atiyakal yaqin manzo Allah yace lokacin da bawa ya fi kusanci da ubangijin shi shine lokacin da yake cikin sujuda to gashi shi wannan sai da ya zama yana kusa dab da ubangijin shi sai Allah ya janye ran yana cikin sujuda gashi mata aka ce duk an kawo sai aka ce wa huwa sajidun ya rasu yana cikin sujuda ne yana sujuda aka janyara mun gane wannan ko to amma ba ya da dariƙa ko saboda kun daga mazhabin shi da dariƙar shi yanzu ba wanda zai baku ko kwabo dama duk hikimar da ta sa kenan duk wani waliyin ƙarya da kaji ana kamfen saboda an san za a ci banza a karkashi ne in ba haka ba waliyai nawa ne waɗanda karama su ta bayyana karama ƙarara nassi ƙarara ya tabbata waliyan Allah ne ɗari bisa ɗari babu wanda yake jayayya a kai ka ɗauko karama waɗannan ka ɗaga mana ka ga duk wanda ya maka sai an yi taron dangi an yi mai rabbi amma ba za a ɗauko waɗannan ba saboda mai saboda ba za a ci tuwa ƙarƙashin su ba abubakar siddiq ba wali ba ne wali ne umarul faruk ba wali ba ne wali ne sayyidina usman aliyu dukkansu ba waliyan Allah ba ne ka ɗaga waɗannan mana ka ce mu ɗariƙar aliyu muke bi ko ta usman ko ta ka gani wani ya maka raddi ka ga yadda za a yi taron dangi ijtima'u jiyushil muslimina taron sojojin musulmi baki ɗaya za a yi wa wannan mutumin raddi amma zai ku ɗauko yan ƙwaya yan bori sai ku ce su ne waliyai za ku bi kuma ku ba ku binciki tarihinsu ba ba ku san kasashen da suka rayu ba ba ku san littafan da suka rubuta ba kawai al'amari ne yadda yake kowa san yadda al'amarin yake a nan garin za a iya samun cikakken ɗan ƙwaya a sa shi ya sa gara da jamfa da wando da rawani da komai a ɗauki hoton shi da katon carbi da kwagiri in aka kai shi east africa ko south africa ko wani gari sai a ce ga wani babban waliyi a muciya ba za a iya haka ba abin kamfen ne kawai kamfen ne kawai ba a nan anguwan nan namu aka samu wanda aka ce shekarar shi ɗari uku da wani abu ba? ɗari hudu da wani abu muna zaune a aji a makaranta a BUK aka ce akwai wani babban waliyi mala a zariya shekarar shi ɗari hudu na ce aka ce kai da kake ɗan zariya ka san shi na ce a da aka juya labari aka juya sai na ce ai ga katangan mu ga katangan shi azan kanawa malam wasu da san banzan tsiya wani yaro da ya ji ni kaina gidanmu yana kusa da gidan mai shekara ɗari hudu kafin mu fito lakca da safe ya zo ya tattali kujera ta ya tattali tashi don mu zauna ku sai kwashi albarka kaga san banza to duk a haka bahaushe zai tare in yawa ba kai karatun muhammadiya ba ba kai na boko ba baka san qur'ani ba baka san hadisi ba haka zaka zauna waɗanda kake zagi danke kaza suna can sun musulunta suna karatun addini suna karatun boko shikenan Allah zai danka duniya da lahira a hannun kai kuma ka tashi cikin waɗanda suka yi asara don lahira sai an yi aiki mun gane wannan ko to kun dai ji gashi ya mutu yana sujuda in dai da gaske ne sai ku kafa mai ɗariƙa shi ma ko ƙungiya ko kuwa ko wannan bai isa a in dai karama ce wannan ya isa a ɗaga ta a samu kuɗi a kai ko tunda duk abin fa neman kuɗi ne karka ta siya SDP ne da NRC fa kawai shi yasa kaga wannan na kamfen wannan yana yi wannan yace na wane gausi wannan yace na wane gausi sai faɗa ya tashi sai shi ne kawai wa kana mauluduhu sanata ihda wa ishirina fi khilafati umar radiyallahu anhu wannan malami an haife shi a shekara ta ashirin da ɗaya a lokacin ainihin zamanin halifancin umar allah ya ƙara mishi yarda to kaji yadda ka ji dinnan haka ake wa isnadi wannan ya karɓo daga wannan wannan ya karɓo daga wannan wannan ya karɓo daga wannan sai an tsaya an binciki wane ɗin nan wane ɗin nan wane ɗin nan ga su kana jin sai da aka bincike su ibnu jarir aka bincike shi Sufyan Mansur Mujahid mutane nawa mutane hudu kenan ko to sai da aka binciki sarkar isnadin ɗaya bayan ɗaya kowanne sai ka ji an ce siqatun amintacce ne amintacce ne isnadin ya sadu da juna kaza kaza kaza to sannan ya zo sai ka inganta isnadi haka ake yi yace Imam Malik yace al isnadu min ad-din isnadi addini ne fanzuru amman ta'khudhu dinakum ku kalla da kyau wanda za ku karbi addini a wurin shi Abdullahi ibn Mubarak kuma ya ce laulal isnadu la qala man sha'a ma sha'a ba dan da isnadi ba in kai magana ba a ce daga wa a ina a wani littafi yace da wanda yaso ya faɗa abin da ya so mun gane wannan ko ai kun ga maganganun da ake iya fitowa da ana faɗi a jama'a yanzu ba sa faɗuwa alhamdulillahi rabbil alamin su ma yanzu kansu waɗannan yan bid'a an koyar da su sai malamin su ya gama magana sai su ce malam a wani littafi tabija izala system kenan eh izala system kenan qauluhu kana yalutu lahum sawiq famata da aka ce dinnan ya kasance kan dama musu ainihin kulli shi wannan lata dinnan sai ya mutu fa aka fo ala kabrihi sai suka dukufa suna ibada akan kabarin shi lattu sawiq din nan da aka ce ko lattu sawiq ko lattu sawiq huwa khalquhu shine ainihin cudanya shi wannan gari bi samanin da mai wa nahwihi da makamantan shi wa kad qila a wata fadar aka ce inna ismar rajuli sirmatu bin ghanam sunan wannan mutum sirmatu dan ghanam asalin sunan shi kenan to sai kasance yana musu wannan ainihin damun gari suna sha sai suka da ya mutu sai suka cire wannan suna nashi sirma sai suka mai da shi lata daga aikin da yake yi na ainihin lattu sawi din dama musu kulli din da suke wani ibn abbas amma daga ibn abbas ibn abbas yace kana yalittu sawiq alal hajar ya kasance yana dama musu ainihin gari ne ko kulli akan dutse fala yashrabu minhu ahadun illa samina duk ba wanda zai zo ya sha wannan gari nashi ko kulli nashi sai yayi kiba da ya mutu fa abaduhu sai suka da suna bauta mishi rawahu ibn abi shayba ay rawahu ibn abi hatim ibn abi hatim ya ruwaito wannan wa an mujahid mujahid kuwa yace kana lat rajulan yace lat din nan ya kasance wani mutum ne fil jahiliya a zamanin maguzanci wa kana lahu ghanamun ya kasance yana da awaki fa kana yaslu min risliha ya kasance yana tatsan nonon su wa ya'khudhu min zabib at-ta'if ya dibo zabib daga ta'if wal ik da kuma cikui fa yaj'alu minhu haisan sai ya tuka su sai hais hais dama za su hada da man shanu ne da dabino ko da wani abu haka da gari sai su hada to shine sai hada sai tuka musu sai musu wannan hais hais din wa yut'imu man yamurru minan nas duk wanda yazo zai wuce ta wannan wuri nashi daga cikin mutane sai ciyar da shi wannan abinci falamma mata lokacin da ya mutu abaduhu sai suka da suna bauta mishi wa qalu sai suka ce huwa lat ai ya cancanta a sa mai lat mai damun kulli kaji ana bauta mai kamu mai kamu kenan ko kaji shi ma sai aka da ana bauta mishi wa kana yuqra'u lat ana a iya karanta shi lat mushaddada yace a karanta shi da shadda latta afara'aytumul latta wal uzza an gane latta wal uzza a iya karanta shi haka wannan ita ce kira'ar ibnu mas'ud da yan makarantar shi mun gane wannan ko to kuma a iya karanta shi lata ita ce kira'ar jumhur din afara'aytumul lata wal uzza wancan zai zama ainihin menene kalmiyul mufaqqal kalmin mufakkal lata kalmin mufakkal ana jan shi haraka shida ne to amma wannan da ya zama ainihin tabi'i ce kawai ba a ja shi harka biyu ne afara'aytumul lata wal uzza na'am a'a yana daga cikin mutawatir ai ai kira'o'i kamar yadda imamu shafibi yake faɗi ai kamar yadda wanda ya sharhin shafibi ya wannan sharhin sirajul ƙari sirajul ƙari al-mubtadi ya ce ai kira'o'i ba wai bakwai ba ne kawai ba goma ba ne kawai ya ce kai ba ma sha bakwai ba ne kawai ya ce duk kira'ar da aka samu ta inganta ta hanya mutawatir za a ɗauke ta aiki da ita mun gane wannan da kyau ko kuma mutanen mu su fahimta saboda gidadanci a ilimi sai ka ji mutum yana cewa ai waɗannan kira'o'i bakwai su ne annabi yake cewa an ba shi ainihin wato ƙur'ani da haruffa bakwai wannan gidadanci ne a ilimi annabi an ba shi haruffa bakwai wajen karatun alƙur'ani ɗaya daga cikin haruffan nan guda bakwai shine ya fashe shi ya koyar da su duk daga su ne waɗannan nau'o'in kira'o'i suka samu haruffa shida ɗin annabi bai koyar da kowa daga cikinsu ba mun gane wannan harafi ɗaya ne daga cikin harafi ɗaya ɗin nan a nan ne aka samu kira'ar wane aka samu ta wane aka samu ta wane aka samu ta wane daga nan ne su kuma suka farfasu suka zama yadda kake ganin su yanzu daga harafi ɗaya ɗin nan da annabi ya koyar a nan ne aka samu ainihin riwayar nafi'u riwayar nafi'u ita ta haifar da kira'ar a kira'an nafi'u ita ta haifar da riwayar warsh da qalun riwayar asim ibnu abin najwad al-kufi ita ta haifar da hafs da riwayar shu'uba mun gane wannan ko ga sunan haka suka haifu to harafi kwaya ɗaya ne kadai ba a fashe shi da din ba salawatullahi wa salamu alaihi to shine yake cewa rawahu sa'id ibn mansur sa'id dan mansur ya ruwaito wannan wal fakihani da kuma fakihani qauluhu wa kaza qala abul jawza da yace haka abul jawza din nan ya faɗi ila akhirih har zuwa ƙarshen wannan magana wane ne abul jawza din yace huwa aus bin abdullah shine aus dan abdullah ar-rabai bi fatihi ra a karanta da yiwa ra din fataha rabai wal ba ita ba din ma ai mata fataha a ce rabai ina fata an gane yace siqatun amintaccen mutum ne mashhurun kuma wanda yake ainihin shahararre kowa ya san shi mata sanata salat wa samanin ya rasu a shekara ta tamanin da uku wa hadhal asar yace kaga wannan asari zakarahu musannif malam mai littafi ibnu abdul wahhab ya faɗe shi walam ya azhi amma bai danganta shi ga kowa ba an gane ko bai danganta shi ga kowa ba bai ce wani ya ruwaito shi ba to shi jikan sai yace wa qad rawahu al-bukhari bukhari ya ruwaito shi kaje maka takhrijin shi kenan shi yasa a ka'ida ta ilimi in ka ruwaito hadisi inda ba kai kai zamani da annabi da ya faɗi wannan hadisi ba karshe sai ka ce malam wane ya ruwaito ya ruwaito shi a cikin littafin shi kaza idan ya zama ba za ka yi haka ba to sai ka faɗi isnadin shi cikakken shi dalla dalla haddasana wani haddasana wani haka kai karshe mun gane wannan ko ولا تخالف بين هذا التفسير والقراءة وبين قراءة من قرأ بالتخفيف yace wannan tafsiri da aka yi na cewa ainihin shi lata din nan ya kasance wani mutum ne da da yake kwaba wa mutane ainihin wato gari yake dama musu suke sha to tsakanin wannan fassara da aka yi da kira'ar da ta zo da ainihin tashdid din nan lata an gane ko da kuma kira'ar da ta zo da takhfif lata yace to babu sabani a tsakaninsu don akwai bambanci lata da kuma lata bambancin wajen ma'ana shine lata to daga yana dama kulli din ne shine lata mai dama kulli lata kuma mai takhfif din shi kuma an yanko shi ne daga ismullahi shine ainihin Allahu an gane ko shine ainihin suka mai da sunayen suka zama mata ko mun fahimta in yad'una illa inasan duk sunayen na mata ne waɗanda suke bautawa lata uzza manata duk sunayen sai suka mai da suna mata wa qala haka ne ko to yace kuma sai ainihin shi malam yace innahu kana hajarun fa abaduhu ai dutse ne da sai suka da suna bauta mishi ma'ana abin da ake son a nuna maka babu saɓani tsakanin fasarar da aka yi maka da kuma ainihin na cewa shi ya fara daga yana dama musu kulli ne akan dutse sai suka da suna bauta mai da cewa dutsen suke bautawa akan dutsen da yake yin wannan aikin anan suka zo suka sassaka gunkin shi suka ajiye na haka sai kaji an ce suna bauta dutsen ne ma'ana dutsen da ya zauna din to anan suka yi gunkin suka da suna bauta mai shine yace innahu kana hajaran ma'ana ya kasance shi da dutse ne fa abaduhu sai suka da suna bauta mai washtaqu lahu min ismillahi al-ilah sai suka tsago mai suna daga sunan Allah al-ilahu dinnan sai suka sa allata kama taqaddama taqriruhu fi babi man tabarraka bi shajaratin kama yadda bayani ya tabbata an tabbatar da wannan a can baya babin da ke magana akan wanda ya nemi albarka wata bishiya ma'ana ya zama mushriki wa aidan fayujabu alal awwal bi anna aslahu tashdid yace ai za a iya bayar da amsa ma akan ainihin qira'a din ta farko ita ce wadda ta zo mukhaffafa din mara tashdid cewa ai asalinta mai tashdid din ce daga latta din daga mai kwaba kulli din wa khuffifa sai aka ainihin mai da shi ya zama mukhaffaf ya zama lata li kasarati istimal saboda yawan amfani da ake da shi ana son ai kokarin hada qira'ar da ta zo da cewa lata wadda fassararta tana faruwa ne daga cewa mai dama kulli da kuma kira'ar da ta zo da lata wanda yake fassarar shi yana nuna an samo sunan ne daga sunan Allah al'ilahu to babu saɓani tsakanin wannan da wancan ina fata mun gane wa amma kaunuhu mushtaqu hadha al-isma min ismillahi yace amma cewa sun tsagi wannan suna lata ne daga sunan Allah al'ilahu din nan fala yunafi zalika aidan wannan ma ba zai kora waccan fassara ba faqad ra'aita anna sababa ibadatan lata ya ce ai ka gani anna sababa ibadati lata ko cewa asalin ainihin wato ibadatal ibadatil lata asalin bautan lata din nan wal ghuluw fi qabrihi shine wuce iyaka wajen ibada a kabarin shi hatta sara wasanan har sai da ya zama gunki yi ubad ana bauta mishi mun gane wannan ma'ana asalin wannan mutum ne sunan shi sirmatu ibn ghanam yana nan wani ɗan dutse haka a bakin hanya wajen ta'if yake gunkin mutanen ta'if ne mutanen ta'if ne suke bauta mai daga makka zuwa ta'if yana bakin hanya da ɗan tantin shi haka sai zo kan dutse sai ya hau yana dama wannan kulli duk wanda ya zo zai wuce zai tafi aikin hajji sai ya tsai da shi haka restaurant kenan ko sai ya bashi abinci ya ci kyauta amma shi ba da kuɗi ba to da ya mutu sai suka ce to wannan mutum ya kamata a sassaka gunki wanda zai zo da sura irin tashi a ɗora ainihin akan wannan wuri da yake wannan aikin alheri sannan sai a yanki sunan shi daga sunan Allah kuma a kamanta shi da sunan aikin da yake yi shine ne al'ilahu sunan Allah to a yanko sunan shi allata ko kuma allata za ka iya cewa allata saboda ganin asalin sunan an tsago shi daga al'ilahu ne saboda shi bawan Allah ne za kuma ka iya cewa allatu da tashdidi saboda aikin da yake na gari yadda ya har ya zama bawan Allah kuma aka da ana bauta mishi ko mun gane abin da malam yake nufi to a takaice maganar da yake yi kenan to shine sai suka dawo suka ainihin sassaka gunkin shi suka dora a wannan wuri suna bauta mishi a daidai kan kabarin shi hakan ka tafi kasashen arnan nan haka za a gani ga kabari za a yi a kofar gida sai a sassaka ainihin gunki na wannan mai kabari sai a dora a kai to haka suke yi to da haka sai bauta ta zo a zo ana bauta mishi Allah ya kiyaye kama kana zalika huwa sababu fi ibadati salihin yace kamar yadda wannan shine sababin da yasa aka da ana bautar salihai bayan Allah na gari menene wuce iyaka wajen yi musu biyayya da kuma bauta ko kamar suwa ya ce kamar wad wasuwa wa ya gusa wa ya uka wa nasara wa gairihim da waɗansu su ma daban duk abin da ya jawo aka da ana bauta musu duk waɗannan waliye ne bayan Allah ne na gari da suka mutu kowanne sai a sassaka gunki a inda yake zama yana aikin alheri ma'ana duk lokacin duk shekara wani zai tara jama'a ya ɗinka musu tufafi yana ta sadaukan musu yana ta sadaukan musu to wannan dandalin da yake zama yana wannan aikin alherin idan ya mutu sai a je a sassaƙo gunki sai a zo a aje shi a wurin wai dan a rinka tuna shi a rinka tuna shi daga ƙarshe sai tafiya ta tafiya shedan sai ya zo ya ainihin gaya wa ƴaƴa da jikoki da suka biyo baya waɗanda ba su san hikimar da ta sa iyayen suka yi wannan ba sai ya ce ai iyayenku da kakanninku bauta musu suke kuma ku bauta musu daga nan bauta gunki ya samu asali shi yasa duk inda wani gunki yake abin da yake wajibi akan musulmi shine a karye shi mun gane wannan ko wani dogon yaron su wani menene a karye shi duk baki ɗaya wajibi ne sai a sassaƙe shi inna ma kullum aka ce a yi irin waɗannan abubuwa sai mutane su fahimta annabi ibrahim shine ya yi suna ya zama ainihin wato wanda ya zarata daga cikin ainihin annabawa na Allah wajen yin wannan aiki na sassaƙa gumaka amma yaya yayi da hikima yayi sai da ya bari ba sa nan sai je sassare su da aka zo aka tambaya ya ce ni ne ne ɗagutu ku yi abin da za ku yi ba haka ya ce ba mun fahimta sai ce a bal fa'alahu kabiruhum hadha wannan katan shi ya sassare su shi ya sassare yan kanana amma ku tambaye shi ku ji in yana magana faraja'u ila anfusihim sai suka koma da kansu suka yi shawara fa qalu sai suka ce kai ma ka san ba sa magana to kaga ya samu hanya kenan sai ce wato ku da kawai ai abun banza kuke bauta wanda bai magana to sai ya samu bakin wa'azi to sai duk abin da aka ce a yi shi cikin hikima to sai ka yi shi cikin hikima ɗin mun gane wannan da kyau ko misali ya rataye laya shi da kan rago da sauransu ka je ka janye ya zo ya ce wane ne ya cire mini kafi kai ne ka cire ka ce wannan kafi baya iya tsare kanshi daga barawan da ya sace shi kuma kai yanzu ka sa shi ai cikin hikima za ka yi abin barawan da ya zo sace shi bai kafe kanshi ya ƙi satuwa ba sai kai kafe gidanka afala ta aqiluna ya dattijo shine abin a cikin hikima ake abubuwa amma an kai ga tsaga duk mutumin da yake kafirci ko yake bid'a ko yake shirka ai ba fada ake neman shi da shi ba ana son ya gane ne to tunda shi ba da nassi na shari'a yake amfani ba yana amfani ne da abin da ya zo mai cikin tunanin kwakwalwar shi to sai ka biyo mai ta tunanin kwakwalwar din sai ka nuna gazawar shi haka annabi ibrahim yake yi wannan kafiri shugaban kasan garin su yayi da'awar allantaka cewa a bauta mai yayi da'awar rububiyya cewa shi yake sarrafa rana da wata in annabi ibrahim ya fito yace ƙarya kake dagutu makaryaci mai wafi a kama shi a kashe shi sai biyo cikin hikima yadda zai nuna wa sarkin gazawar shi a hankalce kuma masu hankali ma su gane cewa sarkin nan ashe makaryaci ne sai ce to in dai kai ne ubangiji fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashriqi Allah yana sa rana ta fito daga gabas fa'ati biha min al-maghrib kai ka sa ta fito daga yamma gobe fa buhita allazi kafar sai ya kunyata nan take to kaga a cikin hikima shi da kanshi dama ya san shi makaryaci ne duk wani mushriki fa ya san shi makaryaci ne wanda yake da'awa abauta mai to mabiyan shi ne ba su gane ba to da haka za su gane au da da yace shine Allah shi ke fito mana da rana da wata ga wannan dan yaro ya ce to yallaɓai yau a fito da rana daga yamma bai fito da ita ba ashe yallaɓai makaryaci ne ko mun fahimta to cikin hikima ake yin abubuwa yace kama kana zalika huwa sabab fi ibadati salihina kama yadda ya zama wannan shine ainihin sababi wajen ibadar wajen bautar ainihin bayan Allah na gari ma'ana sababi wajen bautar bayan Allah na gari shine me shine wuce iyaka wajen yin ibada ga Allah a kaburbukan sai kuma a dawo a rabu da Allah din sai a komo ana bautar su min al'amwati daga cikin matattu wa ghairihim da wasu ma waɗanda suke ainihin wato daban al yau wanda ya faru a yau wasu ma ba matattu din bane amma an da ana bautar su ko ba haka bane mutum ma wani tun yana da ran ma ake bautar shi ina kuma ya mutu fa innahum domin su mabiya din ghallaw fihim sun wuce iyaka wajen ainihin soyayya ko ibada da suke ainihin yi wa waɗannan shehunnai nasu da kuma waɗannan waliyai wa banau ala quburihim alqibab suka zo suka ainihin gina kubba kubba suka yi gine gine akan ainihin wato kaburbukan su wal mashahid da kuma ainihin hubbare hubbare bambancin ainihin kubba da mashahid kubba gini ne za a yi wannan da suke cewa pyramid irin na mutanen ƙasar misir za a yi shi daga ƙasa ya faɗi sai a tsuke shi daga sama haka kamar kan boto amma shi wannan kuwa gini ne za a yi a wurin kawai a kewaye a zo ana ta ibada a wurin shine mashahi yadda hubbara hubbaran ku suke waje aloha malazan sai su sanya ainihin waɗannan kaburbuka na waliyai su ne wuraren fakewarsu li qada'il ma'arib don biyan bukatunsu duk sanda wata bukata ta taso sai ainihin rantsi da hubbare sai rantsi da kabarin wani shehi ko wani waliyi cewa Allah ya biya mai bukata duk sanda wata masifa ta same shi sai ya fake da ainihin tawassuli da wannan wai Allah ya biya mai bukata mun gane wannan ko don za ka samu mutanen kasashen mu suna yi ya ce ya rantse da shehu ko ya rantse da kabarin shehu ko hubaran shehu ko rawanin shehu duk wannan abu ya saba wa addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farko farkon musulunci sai ji sayyidina Umar yana cewa na rantse da ubana ba haka ake ba yanzu ma za ka samu wani jahilin sai ce ya rantse da kabarin uban shi ya rantse da gabas da yamma da kudu da arewa da fitowar rana da faduwar rana duk ya rantse da su saboda zunzurutun bai san addini ba to duk wannan ba addinin musulunci ba ne manzon Allah ya ce duk wanda zai rantsuwa man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut duk wanda zai rantsuwa ya ce na rantse da Allah ko kuma ya shiru ko ka rantse da Allah ko ka rantse da siffa Allah ko ka rantse da magana Allah ka iya cewa ka rantse da alqur'ani ko ka rantse da yasin ko ka rantse da falaki da nasi duk waɗannan maganganu ne da siffofi na Allah ya halatta wannan amma bayan haka bai halatta ka ce ka rantse da koda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ka rantse da Makka ka rantse da Madina duk wannan bai halatta ba wa bil jumla a takaice dai malam yace falgulu wuce iyaka wajen yin bauta a kaburbukan salihai din nan asulu shirki fil awwalina wal akhirina ila yawmil qiyama shine ya saka fandisho shine ya kawo asalin shirka tun daga ainihin lokacin da aka fara har zuwa tashin alkiyama duk inda kaga ana bautar gunki to wuce iyaka ne wajen ainihin nuna soyayya da kauna ga wasu waliyai وقد أمرنا الله تعالى بمحبة الأولياء بمحبة أوليائه الله ما دوك كان سركي يا عمر جمد المسوء وليانشي وإنزالهم منازلهم كما ما أجيسو أمتين دا الله يا أينهم أجيسو من العبودية نبوتا معنا أبين دا الله يبوتا تدمو دنغني دا وليان الله شيني مسوسو so ɗin nan bai kai ga aje ana bauta musu ba to matsayinsu kenan wa salbi khasa'isil ilahiyya anhum da kuma janye duk wani abu wanda Allah ne kadai ya kadaitu da shi daga gare su to Allah ya umarce mu da haka ma'ana duk abin da ya zama wata sifa wadda ta zama Allah kadai ya sifantu da ita to mu janye wannan sifa ga wani waliyi daga cikin waliyan Allah kan mu bashi wannan sifa din mun gane wannan ko wa hadha ghayatu ta'zimihim yace wannan shine iyakar matukar girmama su ma'ana ka aje su inda Allah ya aje su to ka kai matuƙa wajen girmama su kenan wa ta'atihim kuma wannan shine matukar yi musu da'a wa nahana anil ghuluwi fihim Allah madaukakin sarki ya hana mu mu wuce iyaka wajen ainihin soyayyar su ko wajen bautar su dan haka fala narfa'uhum fawqa manzilatihim kada mu daga waliyan Allah mu kai su sama da matsayinsu da Allah ya ajiye su wala nahuttuhum minha kar kuma mu kwashe musu daraja da Allah ya basu a'a sai ya zama mun yi imani da ai dama mun karanta a cikin aqidatu tahawiyya yace mu mun yi imani da waliyai mun yi imani da karama ta ainihin waliyai to inna ma ya ake a gane waliyi ne ka je ka samu littafin alfurqan baina auliya rahmani wa auliya shaitan wannan littafi zai maka jagoranci da izinin Allah ka gane siffofin waliyai na gaskiya da haka zaka iya gane su da siffofin waliyan ƙarya da haka zaka iya gane su waliyan Allah mai rahama ana gane su ne ta hanyar bautar Allah da ainihin yawan ibadoji na farilla da kuma kula da nafiloli da kuma kaucewa dokokin da ainihin Allah ya haramta a ƙetara su to ta haka ake gane waliyan Allah amma babu wani waliyin Allah da zai zama yana fito na fito da dokar Allah a ce wai tsananin walittaka Allah ce ta sa shi yake yin wannan kai kwakwalwarka ko iliminka bai kai ka gane ba ne babu wanda ya isa tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana wasu abubuwa waɗanda ya zo kuma sai aka ga yana yin irinsu sai da aka tambaye shi nan muka karanta cikin sahihul bukhari kitabul janaiz ya hana kukan mutuwa kuma sai ya dawo sai ainihin aka ga ya zo yana kuka yana zubar da hawaye aka ce dan me kai ka hana kuma dan me kake yace a a wannan ai ba irin wanda na hana bane wannan rahama ce Allah yake sawa kukan da na hana shine na daga hannu ana sawa ana ihu da sauransu to ka gani manzon Allah kenan yayi wani abu wanda a zahiri ana ga kamar ya saba shari'a sai da aka tambaye shi yi bayani a kai to babu wani wanda yake komai malanta shi komai walittaka shi komai ilimin shi zai yi karo da shari'a kai tsaye wai sai a ce wai su a kyale su wai su waliyai ne ƙarya ne wannan ba haka ake samun walittaka ba ka je ka samu littafin da wani mutumin kasar tunis ya rubuta karshen sunan littafin fi manid da al'ilma wal wilaya yana magana akan masu da'awar su malamai ne suna da ilimi suna da karama su waliyai ne duk baki ɗaya ya rinka kawo su ya ce ga wannan ɗan ƙwaya ne zunzurutun ɗan ƙwaya wannan ɗan bori ne cikakken ɗan bori wannan baya sallah wannan mai luwaɗi ne wannan kaza ya ce duk gashi sun yi da'awar walittaka ya ce tare da cewa ba waliye ba ne ya kawo wani ma wanda mai akhbari ya ce wannan mutum kafiri ne baya sallah baya azumi baki ɗaya kuma yana saba shari'a kai tsaye amma wai duk garin sai aka ɗauka ai wannan waliyi ne ai waliyi ne ai wannan waliyi ne wannan waliyi ne mai akhbari ya rayu a wannan garin sai ce wannan mutum kafiri ne baya sallah baya azumi duk ayyuka na musulunci baya yi to me bambancin shi da mamaguji to haka yanzu wai sai a ce ai babban malami ne shi baya zuwa sallar juma'a baya zuwa sallar idi bai zuwa sallar jana'iza baya zuwa sallar jam'i shi waliyi ne wai so ɗaya yake zuro kafar shi a shekara ruwa ya taba sai ya koma da ita ƙarya ne zindiki ne ba waliyi bane mun gane ba yadda zaka ka zama waliyin Allah sai kana bauta Allah ba haka ake cewa ba wai wai a shekara wai su ɗaya yake zuro kafa wani ruwa ya taba sai ya koma da ita ce to ha za fasikun fa ya jibu hijranuhu mun gane wannan ko to shine yake cewa lima ya alamuhu ta'ala fi zalika min al-fasad azim saboda irin banna mai girma da Allah madaukakin sarki ya sani na in an dawo ana bautawa waliyai din ana yi musu abubuwan da suka wuce yadda Allah ya shar'anta banna mai girma za ta faru don haka Allah ya hana fama waqa ash-shirku illa bi sababil ghuluwi fihim yace shirka bata faru ba sai da sababin wuce iyaka wajen son waliyai da limamai duk inda ka ga masu ainihin yin shirka a kaburbukan waliyai daga cikin masu bin ɗariƙun sufaye dinnan da kuma masu bin aƙidojin shi'o'i dinnan duk abin da ya saka su a wannan halin shine dawowa da suka yi suna ainihin wuce iyaka wajen yin ibadoji a kaburbukan limamansu da kuma waliyansu akwai littafi da addoktor sheikh abdulrahman abdulkhalik ya rubuta alfikir sufi fi dawil kitabi wa sunna yace zaka rinka ganin da yan shi'a da yan ɗariƙu suna da zumunci akan abubuwa da dama yace saboda mashrabin su inda suke tsotso al'amuran su ɗaya ne yace dan haka zaka suna haduwa akan wannan in ka je kuma ka dauki littafin at-tauhid wa shirk wanda wani dan shi'a ya rubuta shi a ƙasar Iran wani karamin littafi haka kore yana da hardcover duk inda shirka take ita yake mayawa tauhidi duk inda tauhidi yake shi yake mayawa shirka duk waɗannan abubuwan baki ɗaya waɗanda ake magana akan cewa yin sujuda a kaburbukan waliyai da roƙon wani abu a wurinsu kafirci ne sai ce wannan tauhidi ne fa inna shirka bihim ya ce domin yin tarayya da su limamai da shugabanni da waliyai da salihai ɗin nan wuluwun fihim shine wuce iyaka ɗin nan game da su ma'ana ka zo kana haɗa ibadar Allah da ibadarsu shine shirka to ka ƙetare iyaka kenan akan abin da aka ce kai musu cewa aka in ka je kabarin waliyai kai musu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya saka musu da alheri ka bar wurin abin da aka ce kenan sai ka zo kana roƙon su su biya maka bukata ka yi shirka kenan tunda Allah kadai ake roƙa nan ka zo ka roƙi Allah a masallaci kuma ka tafi kabarin ainihin waliyi ka roƙe shi ka zama mushriki kenan don dama shirka shine cuɗanya abubuwa biyu waɗanda suke da karo da juna kana bautar Allah Allah wahdahu ne la sharika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wajen rububiyya Allah shi kadai ya halitta shi kadai yake tasarrufin al'amura wajen bauta kuma dan haka shi kadai tantanta a bautawa sai ya zama shi kadai ya halicce ka ka yadda da wannan amma wajen bauta kuma ibada ita ce bargon bauta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mun gane ita ce ainihin ita ce asalin bauta to sai ya zama ka zo ka bauta wa Allah a cikin masallaci ka roƙi Allah sai kuma ka tafi kabarin waliyi kuma sai ka roƙe shi ka ka roƙi Allah ka roƙi waliyi ka zama mushriki kenan don haka ba a roƙon waliyai waliyai ane musu addu'a ne an je kabarin su Allah ya gafarta musu ba ma a roƙon Allah a wurin kabarin waliyai wata bukata daban abin da ake an je kabari kawai sai a roƙi Allah ya jikan wannan mamaci kuma ka wa'azantu da cewa ga manyan waliyan Allah ma Allah ya zare su daga duniyar don haka mu ma ba kowan kowa ba ne abinda ake so ka wa'azantu kenan amma ka je kana bauta musu wannan shirka ne wa anzaluhum manazil al-ilahiyya yace mutane suka dawo suka wuce iyaka wajen bautar waliyai suka ainihin sauke su matsayi na allantaka wa asau amrahum suka saba wa umarnin waɗannan waliyai ɗin don duk waliyi in dai waliyi ne to yana umarni ne da abi Allah abi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don Allah ya ce wala ya amurakum an tattakhidhu arbaban ko wala ya amurakum an tattakhidhu almala'ikata wan nabiyina arbaban ba yadda za a yi bayan Allah na gari su umarce ku ku ɗauki mala'iku da annabawa su zama a ubangizai kuna bauta musu sai Allah ƙarshe ce a ya amurkum bil kufri yaya za a yi su umarce ku da yin kafirci shin za su umarce ku da yin kafirci ba da iz antum muslimuna bayan kun zama musulmi ashe ka dawo kana bauta wa annabi ko mala'ika kafirci ne ina kuma ka dawo kana bautar waliyi mun gane wannan ko to duk waliyai in dai waliyi na Allah ne to yana hana abauta wani Allah ne yana umarni da abauta Allah ne to su waɗannan mushrikai sai suka dawo suna bautar waɗannan waliyai kun ga sun saba wa umarnin waliyan kenan yanzu dan Allah da ake rantsuwa da kabarin Shehu dan Hodiyo ake rantsuwa da rawanin Shehu dan Hodiyo dan Allah haka Shehu dan Hodiyo yayi umarni ka je ka ɗau littafan shehu usmanu baki ɗaya za ka ga yana umarni ne da riko da sunna da kuma faɗa da bidi'a daga cikin bidi'o'in har da irin waɗannan rantsoyi ɗin da wani wanda ba Allah ba ka je ka duba littafin shi ihya sunna ko kuma littafin shi bayanul bida'i mun gane wannan da kyau ya hana amma kuma an da ane kun ga ana bin wani umarni saɓanin umarnin da su waliyan suke bi shi yasa ya ce wa a sau amrahum sai waɗannan mushrikan suka saɓa wa umarnin waɗannan waliyai wa tanaqqasuhum sai suka rage darajarsu fi surati ta'zim a surar girmamawa su suna ganin sun girmama su ne amma sun rage darajarsu ne kamar misalin da na taɓa buga muku ne duk sa'an da ka gamu da mutum kai mai sallama kai hannu da shi annabi ya ce zunuban ku za su kakkaɓe baki ɗaya kamar yadda ainihin zunuban bishiya kamar yadda ganyen bishiya suke kakkaɓewa lokacin da ainihin ta bushe mahaifinka ne malaminka ne sarkin garinku ne kowane ne in dai yana son zunuban shi su gafarta manzon Allah yake a yi hannu da shi in aka gamu da shi imamu tirmidhi ya ruwaito wannan hadisi ne hasanun sahih haka shi kanshi imamu tirmidhi ya ce mu'az bin jabal yace ya rasulullahi in na gamu da mutum kamata ya in faɗi in gaishe shi ko kuwa kamata ya ainihin yaya zan yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a ka miƙa mishi hannu ya miƙo maka ku yi musafaha sai baki ɗayan zunubanku sai su kakkaɓe ko sarkin garinku ko dagaci ko hakimi ko gwamna ko shugaban ƙasa ko liman kowane ne shi in dai musulmi ne to wajibi ne ya bi dokar wannan dokar manzon Allah ce ko sirikinka kowane ne shi ka gamu da shi sai ku yi hannu da shi sai zunuban ku su gafarta matukar yana son zunuban shi su gafarta maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan mun gane wannan ko to akan haka duk mutumin da ka gamu da shi sai ka durƙusa ka gaishe shi ka ci mutuncin kanka ka kuma ci mutuncin shi kuma ka rage mai daraja wannan mutum amma kai kana ɗaukan cewa kana girmama shi ne amma rage daraja shi kake don mutumin da ka durkusa ka gaishe shi misali na farko tukuna ka lankwasa gabar ka ga wani wanda ba Allah ba na biyu kuma ka haramta wa kanka kuma ka haramta mishi samun wannan gafara da aka yi magana za ku samu in kun yi hannu da hannu ɗin nan to don Allah rage mai daraja kai ko ƙara mai daraja kai to ka rage mai daraja sai ce fi surati ta'zimi lahum a cikin surar girmamawa su suna ganin sun girmama su ne amma kuna rage musu daraja ne shi yasa kana gamuwa da mutum kai mishi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu cikakkiyar sallama kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu babu lafazin ta'ala a ciki annabi bai koyar da lafazin ta'ala ba wa in kana Allah ta'ala amma yaqulu zalimuna uluwan kabira amma annabi bai ce a ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ba kowane malami yake faɗi ka ce Allah ya gafarta mai amma annabi bai koyar ba ana koyi da lafazin da annabi ya koyar ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu cikakkiyar sallama kenan shi kuma cikakkiyar yadda ake son ya mayar maka wa alaikumus salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu cikakkiyar mai da sallama kenan wannan ƙari nawa maghfiratuhu ya tabbata Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin littafin shi At-Tarikhul Kabir da isnadi kyakkyawa daga ainihin Abdullahi dan Umar daga Annabi sallallahu alaihi wasallama don haka ya halatta kaya haka mafi karanci shine assalamu alaikum shi kuma yace wa alaikumus salam kowa ya koya matar shi haka koya wa ƴaƴan shi koya wa ɗalibanka in maza ne in kun ga muku rinka yin hannu ko mi kankanta su ka rinka yin hannu da su ba za su tsumbure ba ƙarya ne da aka ce wai in yaro yana yin hannu da manya wai zai tsumbure ƙarya ne mu gashi ba mu tsumbure ba muna hannu da manya ɗin kuma ƙarya ne duk wai dan a haramta a mutane bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wannan addinin maguzawa ne dan haka maguzawan jahiliya suke kun san maguzawan jahiliya ba sa hannu haka annabi ya zo ya same su lokacin da su abu musa al-ash'ari suka taho za su musulunta sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce gobe mutanen ƙasar yaman za su zo su musulunta ƙabila ash'ariyina su ne za su zo muku da musafaha a cikin addinin musulunci su in suka gaisa sai kuma a yi hannu sai annabi ya tabbatar da wannan sunna din in aka haɗu a gaisa haka sai dai nan ma yahudawa su ma sun kawo irin nasu shakin din sai an gaisa din kuma sai a zo sai a wani haka sai a wani haka ko sai a wani murza yatsa haka wannan na yahudawa ne kaban musu an gane wannan ko ai ai ba izalatul bid'a ba har izalatul yahudi sai an yi har izalatul yahudi sai an yi ya ce fatajidu aksara ha'ula ya ce kai mai karatu ko mai saurare sai ka samu mafi yawancin waɗannan alghalina fihim waɗanda suke wuce iyaka wajen ibadar waliyai ɗin nan al'akifina waɗanda suka dukufa ala kuburihim suka dukufa akan kaburbukan waɗannan waliyai mu'ridina an tariqati a an tariqati man fiha sun bijire wa hanyar wannan malamin da ke cikin wannan kabarin sun bijire wa ɗariƙan malamin ba ɗariƙan malamin suke bi ba misali shehu usmanu ba abin da ya tsira ƙasar nan sai sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam to shin abubuwan da ake a kabarin shi ya saba wa abin da ya karantar kaga maganar wannan mai littafi ya zo kenan abubuwan da za a zo ana dukufa ana ya kabarin shi ya saba wa hanyar da shi ya karantar wa hadihi ya saba wa shiriyar da ya koyar wa sunnatihi kuma ya saba wa sunnar shi da ya koyar ma'ana hanyar shi da ya dasa mutane akai aibina laha mushtaghilina bi quburihim yace aibina laha sai kaga waɗannan ainihin mutane masu dukufa suna bauta a waɗannan kaburbuka suna aibanta hanyar da shi wannan malami ya zo da ita ma'ana kai da ka zo ka ce a zo a bi sunna sai waɗannan su rinka aibanta ka kuma suna cewa suna bin wannan shehu ko wannan waliyi tare da cewa kai dinnan da ke bin sunna kana bin sunna ne irin sunnar da wannan waliyi ya bi sai kaga sun zo suna aibanta kama ana suna aibanta hanyar wannan malamin kenan yanzu taron suna da ake yi shehu dan hudu ya ce taron suna bid'a ne yan izala suka zo suka ce taron suna bid'a ne da yan izala da yan ɗariƙar tijjaniya da yan duk ɗariƙar da ake bi dinnan masu yin taron suna in ka haɗa su tsakani da Allah waɗanne ne suka yi daidai da shiryar da ɗan hodiyo ya karanta kenan ɗan hodiyo ya ce taron suna bid'a ne yan izala sun ce taron suna bid'a ne yan ɗariƙa sun ce taron suna sunna ne wane ne ya daidai da ɗariƙa shehu ɗan hodiyo yan izala ko to amma ka gan suka tashi sai su ce kai baka san darajar ɗan hodiyo ba kai kana rage darajar ɗan hodiyo ma'ana ya zami tunda ba mu zamani ɗaya da ɗan fodiyo ba ya zami mu gane cewa ɗan fodiyo kaza ne aƙidar shi kaza ya faɗa sai mu dawo mu karanta littafan shi sai a karanta cikin littafan shi za a gane amma dan kawai shi kenan ai an tashi an ga iyaye da kakanni na yi yadda kuke cewa iyaye da kakanni na yi dinnan haka ɗan hodiyo ya zo ya samu iyayen naku da kakanninku suna yi sai da ya yaƙe su suna sallah suna azumi ya kuma kafirta su mun gane wannan da kyau ko shehu dan hodiyo ba shi ya kawo musulunci kasan nan ba kafin a haifi dan fodiyo tintini ana yin musulunci a kasan nan musulunci tarihin musulunci ya nuna musulunci ya zo najeriya tun a karni na farko ko a karni na biyu wasu ma malamai suna cewa musulunci ya zo kasan nan tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yana da rai don suka ce an samu wani babarbare mutumin borno ya tafi can madina sai je ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce zai komo gida ya ce amma in ya koma bai same shi ba fa sai ya ce zai samu abubakar haka wasu daga cikin malamai masu ba da tarihi na ƙasar nan suke faɗi to a kaddara tun wannan zamani kenan to alal aqall musulunci ya zo ƙasar nan tun zamanin sahabbai don akwai uqbatu ibn nafi sahabin annabi ne sai da ya zo hannan cikin garin maiduguri Uqbatu bin Nafi sai da yazo cikin garin Maiduguri sahabin annabi ne tun wannan zamanin ake musulunci ba dan fodiyo ya kawo musulunci ba shi ma ya zo ya samu kuna irin wannan bid'an ne kuna ɗariƙa ƙadiriya kuna tijjaniya duk sai da ya yi su sannan sai dawo ya tuba ba wai bai yi bane kamar yadda ka ga yanzu dinnan galibin dattawan nan tawabina ne daga tijjaniya da ɗariƙa haka shi ma dan fodiyo sai da ya yi tukuna sannan ya zo ya tuba ku yi haƙuri fa dattawa dama karatun haka kowa haka taɓa sai salati ya haƙura mun gane wannan da kyau ko to haka Sanfodiyo ya yi waɗannan abubuwan da ya dawo ƙarshen rayuwar shi shine sai ya zo sai ya ce to yanzu da awazi akan sunna shine ya fara ihya sunna wa ikhmadul bid'a ya rubuta wannan littafi bayan wujubil bainane hijra da wa iqamatul jihad sannan ya zo ya wannan littafi nashi al bid'a bayan al bid'a shaytaniyya sannan wasiqatul ikhwan duk ya zo ya waɗannan littattafan yadda kuka gani dinnan sai da ya faɗa da taron suna sai da ya faɗa da tijjaniya sai da ya faɗa da kadiriya sai da ya faɗa da duk waɗannan bidi'o'i da kuke yi na goro da laya da asirai da duk irin waɗannan malamai sai da ya bi duk baki ɗaya sai da ya dawo ya yaƙe su suna sallah suna azumi amma ɗan fodiyo ya ce kafirai ne in baka karatu ba ka je ka kai karatu ka je ka samu littafin ƙanin shehu usman ɗan fodiyo a abdullahi gwandu wanda ya yi wannan littafi ƙaramin littafi haka riya'ul hukam fi ma lahum wa alaihim min al ahkam yace ya fito zai tafi aikin haji daga Sokoto sai biyo Kano sai mutanen Kano suka tare suka ce dan rubuta musu littafi dangane da ainihin hukunce hukunce da alkalai da makamantansu shine baki daya shimfiɗa farko ta littafin sai yace lokacin da Allah ya mana baiwa da ni da wa na shaƙiƙi na uwar mu ɗaya uban mu ɗaya yace shugaban zamanin mu Shehu Usmanu Dan Fodiyo muka yi hijira daga ƙasar Hausa yace muka ainihin rabu da hausawa sai ce fasikai maguzawa haka ya kira su lokacin suna sallah suna azumi suna zakka suna da malamai suna wazifa amma haka ya kira su ya ce maguzawa mushrikai sai da ya raga-raga da su ya ce sai ainihin Allah ya taimake mu muka zo muka tsaye da jihadi ka je ka samu wannan littafi ka karanta ka gani da sallarsu da azuminsu da komai tun da sun yi shirka dan kasancewar ka zama kafiri ko mushriki ba wai sai ka dawo ka ce kai kayi ridda ba akwai abubuwan da za ka yi su a cikin addinin musulunci musulunci ya hukunta cewa wannan abu kafirci ne wajibi ne kuma sai ka bar wannan abu in ba haka ba sallarka da azuminka da faɗar la ilaha illallahunka ba zai amfane ka ba don annabi cewa ye man kala la ilaha illallah sai ya ce khalisan min qalbihi sai ya tsarkake zuciyar shi babu shirka a zuciyar shi in ba haka ba dan ka kwana kana cewa la ilaha illallah kana shirka kai mushriki ne kafiri ne in ka mutu makoma ku ɗaya da fir'auna mun fahimci wannan ko ai fir'auna ma ya faɗe ta la ilaha illallazi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimina akwai shirka a cikin zuciyar shi sai Allah ya ce al'ana a yanzu ne zaka faɗa haka duk ka gama kafircin ka wa qad asaita sai da ka gama saban Allah duk wannan abin da ya faɗi bai amfane shi ba saboda haka faɗar ka ga la ilaha illallah ba ta amfana ka ko misala zarratin sai in ka daina shirka amma matukar kana shirka wallahi kuma wannan bayanin kowa ya fahimce shi komai izalaka kake shirka kai mushriki ne ka fahimci wannan da kyau ba wai da 'yan ɗariƙa ake ba duk wanda yake shirka da sallarka da azuminka ko kai ne shugaba a cikin ƙungiyar izala fa ka zama mushriki ku fahimci wannan da kyau dan kar ku taɓa ɗaukan cewa wayan an shiga izala ba a dawowa a ridda a'a in ka shiga izala ka dawo kana zuwa wurin boka kana abubuwan da suke ainihin kafirci ne ka zama mushriki sallarka da kake a masallacin izala ba za ta amfana maka komai a wurin Allah ba saboda haka duk ƙungiyar da kake duk inda kace wallahi tallahi ka guji shirka za mu zo za mu shiga cikin babi gobe insha Allah babu ma ja'a fi himayatil mustafa janabat tauhid irin matukar taka tsantsan da manzon Allah yake dangane da bangaren tauhidi muqaddimar farko ta shimfiɗa wannan babi sai malam yace a cikin addinan duniya baki ɗayan su addinin musulunci ya fi komai tsanani wajen tauhidi ya fi komai sauki wajen ibada mun gane wannan da kyau tsanantawa wajen tauhidi addinin musulunci da manzan Allah ya zo da shi ya fi kowa amma sauƙi wajen ibada to addinin musulunci ainihin wato ya fi kowanne amma in tsaurarawa ne wajen ibada a wajen tauhidi da aƙida to musuluncin manzan Allah ya fi na kowa don haka kai a hankali kar ka taɓa ɗaukan cewa duk sanda aka ce mushriki wai da wani ake duk wanda ya shirka mushriki ne ƙa'ida kenan kawai mu ba wai muna goyon bayan wani bane kowa ne a'a muna karantar da addinin musulunci ne wanda duk karatu ya kama a ce wani aqida kaza irin tashi mushriki ne ko kafiri ne ko munafiki ne ko mumini ne za a faɗi shi yasa ka yi hankali duk sanda aka ce mushriki ka rinka tunanin da suwana ake ka gwada ka gani wannan abin kana yi eh to wallahi kai sauri ka tuba in ba da in ba haka ba da kai ake ana faɗi ne dan ku tuba ku gyara in ka mutu kana shirka ba za ka shiga aljanna ba Allah ya ce wala qad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika an yi maka wahayi kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama har annabawan da suka zo kafin kai an yi musu wahayi la in ashrakta wallahi in ka sake kai shirka la yahbatanna amaluka duk aikin da kai baki ɗaya zai ɓaci wala anan duniya kenan a lahira kuma wala takunanna min al-khasirin zaka zama cikin waɗanda suka yi asara wannan al-khitabu muwajjahun ila nabi sallallahu alaihi wa sallama fi zahir ولكنه في الأصل يراد به نحن المسلمين لأنه محال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك بالله بزي تبيوا النبي يشرك هذا الله بأشيد مؤكي mun fahimci wannan da kyau jama'a lokacin da annabi yayi isra'i da mi'raji a lokacin da aka yi isra'i daga makka zuwa ainihin masallacin baitul maqdisi aka tattaro annabawa da ya musu sallah sai aka ya juyo aka ce was'al man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi waɗannan manzanni da muka aiko duk annabawa baki ɗaya da manzanni Allah ya tayar da su ya raya su a wannan dare annabi ya wuce ya musu sallah raka'a biyu ya juyo aka ce ka tambaye su mun sanya musu wani abu suna bautawa bayan Allah ka tambaye su su baka jawabi baki ɗaya suka ce a aka ce to kai ma kai hankali da kanka shi yasa babu abu mafi muni a cikin ainihin rayuwar musulmi mai haɗari gare shi da aƙidar shi da imanin shi irin shirka dan haka kuwa ga dole a tsaurara magana akan shirka dan in ka mutu kana yin ta babu yadda za ka ka samu rabo mun gane wannan da kyau ko dan haka dole matsala ta aƙida dole ta afi bata muhimmanci fiye da kowa wallahi tallahi in ba haka ba kana mutuwa wuta za ka je ko tambayar ka ba za a yi ba duk wanda ka ji ana cewa za a tsaya za a tambaye shi za a yi mai hisabi akwai alamar fa wannan ko ya shiga wuta za a fito da shi daga baya duk wanda kaji ana cewa za a tsaya za a yi mai hisabi ko za a aje mizani a tambaye shi to wannan ko da mizanin na hagu yarin jayi na dama an saka shi a wuta to an saka shi a wuta saboda wasu zunubai ne imanin shi na da kyau wata ran za a dawo da shi amma wanda ya mutu da shirka a zuciyar shi ko misqala zarratin Allah ya ce waɗannan ma ba a je musu mizanin fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna ba ma a auna kayan kwata kwata wuta za a wuce da su kawai kai tsaye yasa wallahi kai hankali da kanka ƙaunarka ake ake gaya maka kaza da kake yi shirka ne mu kanmu ba daɗin faɗe muke ji ba amma ya za a yi duk sa'an da ɗanka ya kamu da rashin lafiya siga za ka jiƙa mishi tiya guda ya sha ko kwa dauri da maɗaci za ka bashi ya sha dauri za ka bashi ya sha daurin nan daɗi ne da shi bai da daɗi amma in ba daurin nan aka sha ba ba a warkewa shi yasa lokacin da ainihin aka zo ake maka bayani akan shirka ɗin nan shi mai yin bayanin shi ma ba daɗi yake ji ba kai da ake bayanin kai ma ba daɗi kake ji ba likita da zai ɗauko allura zurkuɗe ɗiya ya zura ta aɗuwaiwan mutum sai ta wuce gaba ɗaya daɗi yake ji ya kafa ɗan adam wannan shi mutumin da aka kafa mai daɗi yake ji amma in ba a yi haka ba ya za a yi ita ce hanyar da za a yi fatan Allah ya bada sauƙi ta haka to mu da ke yin bayani akan kaza shirka ne kaza kafirci ne kaza bid'a ne in so samu ne a ce duk an daina yin waɗannan abubuwan baki ɗaya a da ana cewa mutane to ga yadda ake sallah ga yadda ake azumi ana bayanin tsarki to amma tunda annabawa da manzanni baki ɗaya wannan ita ce mafi gwagwarmayar su a rayuwarsu bayani dangane da tauhidi da shirka da munafunci da kafirci da bid'a dole duk wanda ya tashi zai da'awa irin tasu dole haka zai mun gane wannan ko amma saboda an san cewa mutane suna cike da zunzurutun kafirci a ƙasar nan wayan aka tashi baka takardar izinin wa'azi wai sai a ce kada kai magana akan ɗariƙu dan me dan akwai shirka a ciki wai ba a san a taɓa shirka to dan me a yi bayani mana in kai baka so a taɓa wani yana nan yana yin wannan abin amma yana son a yi mai bayani in ya gane ba daidai ba ne ya bari dan haka Allah yake allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu Allah ya yabi mutanen da za su ji magana sai su zaɓi mai kyau daga ciki sai su bi yadda kake bakar gaba da gaskiya din nan haka wani yake matukar santa to tunda ba a taru baki ɗaya ana kin gaskiya ba kai ko an taru baki ɗaya ana kin gaskiya dole a faɗe ta balle ba a taru baki ɗaya ana kin ta ba wasu na kin ta wasu na santa sai a faɗi dan waɗanda ke son ta su ƙara binta kai kuma da kake ainihin kin a faɗe ta mai wa Allah ya haskaka zuciyarka albarka faɗe da ake dan ka bari ai kowa ya fahimci wannan misalin duk sanda ɗanka bai da lafiya ba suga ba suga za ka ɗauko tiya guda ka jiƙa mishi ya sha ba saboda kana ƙaunar shi tare da cewa ta fi daɗi amma me za ka ba shi maɗaci ɗin nan da magani mai ɗaci mara daɗi saboda ta wannan hanyar ne ake sa ran zai warke to shi yasa ka kwantar da hankalinka a inuwa dole a yi magana a kan shirka shirka dai dole a yi magana a kanta har abada ko mai karatu ya mutu Allah zai kawo wani saboda kafin mai karatu an samu wasu sun faɗa mun fahimci wannan ko don haka ka kwantar da hankalinka ka rayu cikin kwanciyar hankali in an yi bayanin shirka ka ji kana daga cikin masu yin takabari ai dan haka ake faɗi mu ba muna faɗi dan mu tono wani faɗa bane in muna son tonon faɗa ne mu fa ƴan muciya ne haifafin muciya ne mun san inda ake tonon faɗa amma har muka zo nan masallaci muna wa'azi to so muke mutanen muciya su gane addinin musulunci su shiga aljanna haka duk wanda ya zo yake saurari mun fahimci wannan da kyau amma wai har a ce wai an sa lasifika wai ana tonan fadawa ake tonan fada in tonan fada ne wallahi za a iya hada gan aje hakan nan a samu mutum a mai dukan tsiya ba shine tonan fada ba to gaskiya ake son a bayyana ko kana so ko baka so sai an bayyana ko kai ne sarki ko kai ne talaka ko kai ne wane ne sai an bayyana gaskiya kwaya ɗaya mai son ta bi ta kai kuma da kake kinta ko Allah ya shiryar da kai ka bi ta ko kuma Allah ya ƙara batar da kai sai dai ka tashi ka ba anguwa amma muciya an fara faɗa gaskiya an Allah so har kiyama ta tashi shine sai malam yake cewa a'idina laha sai kaga ainihin suna aibanta wannan ainihin wato sunna ta waɗannan waliyai wadda ainihin take nuna cewa kada a bauta musu mushtaghilina bi quburihim sai kaga sun dawo sun shagaltu suna ainihin wato ibadoji a kaburbukansu amma umiru amma amaru bihi ma'ana sun shagaltu suna bauta a kaburbukan nan sun bar abubuwan da waɗannan waliyai suka umarce su da su an gane ko shi yasa za ka karanta shi amaru bihi abubuwan da su waliyai din suka umarci waɗannan mutane da su sun bar su sun koma suna bautar kaburbuka din wada au ilaihi kuma sun bar abubuwan da waɗannan waliyai suka kira zuwa gare shi baki ɗaya sai da aka waye gari a ƙasar nan ba inda za ka ji ana wa'azi ana magana shirka ko bid'a ko tauhidi ko kuma sunna babu wannan gaba ɗaya kai ka ce mutane sun shiga aljanna ne sai roman kawai ake biyawa roman kawai don haka sai a ɗibo muku tanqihul qawli durratin nasihina jillata tafai da shi yasa har akwai masu wa'azin da zaka ji an ce ai wani mai wa'azin rahama ne shi rahama ce kawai yake faɗi falala yake faɗi kawai wannan falala ba za ta samu ba inda tsatsa a cikin zuciyarka gyambo ne ya kunkume a cikin ana son ainihin a saka magani sai an wanke shi fas lokacin wanke shi din nan da wahala aiko to sai an wanke shi an kawo magani an sa ran nan sai kai bacci lafiya ko ba haka bane in kai targaɗe a bakka da targaɗan nan haka sai ka ji kamar hankalinka a kwance in ka kwanta gari ya waye baka iya jogala kafa ka ƙasa in aka zo kama targaɗan fa da zafi ko ba zafi to amma aka kama targaɗan nan ka gama wuntsula wuntsulanka da ihun da za ka yi zuwa gobe da safe sai ga kana taka ɗan gashin ɗan kaɗan ne ko mun fahimci wannan jama'a to shi yasa duk sa'an da ake son a cire shirka daga cikin mutane kar ku yi mamaki sai kun ga sun shiga halin da suka shiga dinnan da yaransu da matansu sai sun ruɗe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo yana wa'azi a makka ai abin kallo ya zama ga mata da maza na gani sai a rinka nuna shi ga yi can a hazan lazi ya zukuru alihatakum wancan din can dama shine yake zagin waliyan naku oh kamar ba a garin nan aka haife shi ba kaza kaza kaza kaza kaza kaza to haka su abubakarin da suka zo suka bi shi wata rana sai abubakar ya gina masallaci a kofar gidan shi da ya gina masallaci dama abubakar ya kwashe ina shi ina shi zai bar garin sai wani ibnu da ginna wani kafiri sai gan shi ina za ka ya abubakar ya ababakarin ya ce zan yi hijira mutanen maka sun hana ni bauta Allah zan tafi inda zan je bauta Allah ya ce wallahi ba za ka sa'u ba irin ka ke barin garin maka ba ka dawo ka zo ka shiga cikin alfarmata aka dawo da abubakar ya zo ya tara mutanen maka ya ce jama'a abubakar ya shiga cikin alfarmata ya zo ya bauta wa Allah yadda yake so a kyale shi to duk da shirkarsu su suna da kula da amana shi yasa kullum Muhammad bin Abdul Wahhab a cikin littafin shi kashifu shubuhat da kuma littafin shi mufidul mustafi fi hukumi tariki tauhid baki ɗaya sai ce waɗannan mushrikan yanzu da ke da awawai suna sallah suna faɗan kalmar shahada ɗin nan yace shirkarsu ta fita waɗancan kullum sai ka je na faɗin haka sai in ka gwada na da da na yanzu ɗin amana ya zo ya ce gashi abubakar zai zauna a cikin garin nan kada wanda ya taɓa shi ya shiga cikin alfarmata sai suka ce to aka ba abubakar sai abubakar sai zo gina masallaci a kofar gidan shi daga nan imam bukhari ya kafa hujja akan cewa ya halatta ka yi gida sai ka yi masallaci a jikin gidanka haka imam bukhari kenan mun gane wannan ko ran nan sai mata sai su zo sai su taru da yara ƙanana in abubakar ya zauna yana karatun alkur'ani wane mutum in ka ji karatu daga abubakar saboda tsoron allah abubakar yana karatun alkur'ani hakuka yake sai mata su zo su kewaye shi matan yan ɗariƙa ko sai matan mushrikan nan sai su zo sai su kewaye shi sai su ta jin daɗin karatun nan sai su ta jin daɗi a'a sai ka je gida sai ka ce kai addinin nan fa na muhammadu to me kike nufi shi gaskiya ne tun ya ga tata da kayar baya sai ji tsoron in ta balli shi kenan don haka sai ji ta a hankali yaranka sai ce shi addinin muhammadu zai yi kaga dattawan maka su abu jahal Allah ya tsine wa abu jahal albarka su abu jahal sai aka zo sai taro yanzu nan sai zuma waɗannan haka suke yi kullum taro shi kenan sai suka yi taro sai aka zo aka samu ibnu da rinna kai ka dawo mana da mutumin nan zai bar garin nan don haka ka je ka warware amanar da ka bashi ko ya fita garin nan ko kuma za mu afka mishi sai dai ce to kai abubakar wannan amana da na baka tunda ka wuce haddi kayi masallaci kana karatu to na warware amana ta yace je kana shiga cikin alfarma Allah ba a san alfarmar taka shikenan haka suka rasa yadda za su yi da abubakar in aka zo ana karatun alkur'ani su kansu waɗannan mashirkan laɓewa suke suna saurare sai a laɓe ana saurare ana jin daɗi arna kenan suna jin daɗi suna hana mutane su ji sai dare ya yi sai su zo sai su shige lunguna annabi yana karatu sai ka ji sun laɓe suna jin daɗi suna jin daɗi to sai aka gane wannan oga ya game da wannan oga wannan sai suka ce to daga yau kada wanda ya sake sauraron karatun Muhammadu aka saka doka baki daya ma'ana a aika da saikula ƙauyuka kenan kada wanda ya sake sauraron karatun Muhammadu annabi dai sallallahu alaihi wasallam ai duk sune wa annabi sune wa Abubakar zaka ce ai ma in suna karatun alqur'anin wal gaufihi ku ta yin iskanci ku ta daga murya la'allakum taghlibuna mai yiwa muryarku ta rinjaye ta siyar da ba za a ji su ba za ku yi mamakin naku ne naku kuma irin nasu ne ana karatun Allah ya ce annabi ya ce su ma sai su hau ihu wal gaufihi la'allakum taglibuna ai duk ɗaya ne in ka karanta alqur'ani zuciyarka za ta kwanta hankalinka zai kwanta za ka ga duk abin da mushrikan yanzu suke yi na da sun yi wannan fiye da wannan mun gane wannan ko to shine eh eh haka ne ai a wani fannin wannan ya fi wannan ne wannan ya zarci wannan wannan shirka shi ta fita wannan wannan shirka shi ta fita wancan mun gane wannan ko to shine sai ya kasance ainihin a wannan zamani sai suka ainihin yi taro kada wanda ya sake saurare sai daga daddare kuma abu jahalin ya tabbatar abu sufyan ba zai je saurare ba tunda yau an sa doka yau an taro sai lallaba sai ya cire rawanin shi sai ya ɓadda kama madadin an saba ganin shi da doguwar riga da mayafi sai ya sa 'yan shara sai ya zuba kayan tauri sai aka kama wani dan tauri ne zai zo ya wuce sai makale a ɗakin wajen ɗakin annabi yana ji yana ji yana fari yana jin daɗi to shine hawwataran mughira ya je jiyo karatun nan da safe sai ya zo ya tara su a ka'aba yayi shela suka taru ya ce kai wallahi ƙarya kuke muhammadu ba mahaukaci ba ne ya ce wallahi ba mawaƙi ba ne ya ce kun san ina ɗaya daga cikin waɗanda suka fi kowa waka a garin nan na gwada karatun muhammadu na ga ba waka ba ne muhammadu ba hauka ba ne muhammadu ba boka ba ne kun taɓa ganin yana bokanci da suka ce a'a kai ma kuma ma'ana ku waɗanda kuke ku ne masu tsara minit na taro kuma ku ne za ku zo ku yi shikenan sai da suka sashi suka ce to lallai sai ka faɗi wata kalma wadda za mu gane ba tare da shi kake ba shine ce in haza illa sihirun yu'far to tasiri ne dai wannan rufa idan aka so ai mun Allah ya so ni in haza illa qaulul bashar haka suke yi su ma nan sai babban shehi yayi yunkuri zai bar wannan kafircin sai su kewaye shi sai su sa kuka wayo min shiga uku wayo min shiga uku wayo min shiga uku wayo min shi kenan sai ce to dama na jaraba imanin ku ne shikenan wai sun shiga uku shehu zai koma musulunci shikenan haka suke wallahi ga sunan manya manyan shehunan nan sai wani yayi yunkuri ba abin sai su haɗu sai su ta kuka sai su ta kuka shi kuma zai tausaya musu zai tausaya wa kanshi eh ya na tsaye sakharati aka ce rago ne zo yana karo da dutse ya za a ce sai a ce rago ka tausaya dutse sai a ce ka tausaya wa kanka ka tausaya wa kanka ka rabu da su menene iyaka sun baka mata su kwace kana gidan haya su kore ka su kwace rumfar kasuwa su daina magana da kai dukkan haƙuri ma inda kum yanfad wa ma inda Allah baq duk abin da kuka mallaka zai kare abin da ke wurin Allah shine tabbatacce mutum nawa aka kwace wa mata yanzu yana da mata hudu matar aure a je a ɗauke ta daga gidan mijinta a je a aurar da ita ga wani babu babu fasikancin da ya wuce wannan matar aure sai a je a ɗauke ta wai kai ubanta kai ne wai dan ɗan ya shiga mijin ya shiga izala ya je ka ɗauke ta wai ka kashe auren wani malamin fikihu ya gaya maka haka ka je duk malamin fikihun da ka yarda da shi a ɗarika in yana jin tsoron Allah ya buɗe maka littafi a ina aka ce uba kai uban miji ma bai isa ya saki auren mijin da ya zama mai hankali ba balle uban mata dan kai ka ɗauki auren ka bayar to igiyar aure ba a hannunka take ba kace na kashe auren shikenan ta yi idda ka ɗaura mata aure da wani ka zama ba maguje maguzawa suke yin haka wallahi a ɗau mata wani a wani duk waɗannan abubuwan da kuka gani kar hankalinku ya kwanta jama'a duk an yi irin su ka je ka ɗauki littattafai da aka rubuta akan tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama ka je ka ɗauki sira asiratun nabawiyya ta ibn hisham ka je kuma ka ɗauki ainihin ikhtisarinta na a Sheikh Muhammad ibn Abdulhab da tahzibinta na a Sheikh Harun ibn Abdulsalam duk ka ɗauka ka gani ka karanta tarihi da littafin Muhammad Rida na Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duk ka je ka gani za ga duk waɗannan abin da naku mushrikan suke an yi irin shi saboda haka ka kwantar da hankalinka babu yadda ba su yi ba wajen su ga sun taɗiye da'awar annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ce wa iz yamkuru bika allazina kafaru liyaqtuluka aw yuthbituka ko aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirina taro aka yi a gidan darun nadwa ɗakin taron mushrikan makka kenan darun nadwa aka yi taro ya za a yi da wannan yaro ya buwaye mu kashe shi za a yi ko kuwa ɗaure shi a ɗaka ne a rinka jefa mai abinci ko a kore shi ne daga garin Allah ya ce wayan kuruna wayan kurullah wallahu khairul makirina duk suna makircin su Allah ya gama warware makircin su Allah ya fi su gwaninta suna cikin taro sai ga tsoho sai gani ya shigo ɗakin taro da alkabba yana wani wurwura ido yaya kai min aina ya sheikh sai ce min najd ni tsohon najd kenan daga najd nake na zo ne na ji za ku yi wani aikin alheri shine na zo kawo gudunmawa ne gudunmawarka ya ce ni shawara ta a kashe muhammad in ba kashe shi aka yi ba za a tsira daga sharrin shi ba abu jahal ya daga hannu ya ce an ra'ayi ra'ayi shekhin najar ra'ayin tsohon najar za a bi ka ji ra'ayin tsohon najar suke bikin dawa mun gane wannan da kyau ko to haka abin ya faru shine suka je za su kashe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kubutar da shi sai da addinin ya kawo mana yanzu to haka wannan addinin sai ya wanzu har lokacin da annabi isa da mahadi za su insha Allah ta'ala Allah ya shiryar da mu to malam yace wa ta'zimul anbiya'i wa salihina wa mahabbatihim inna ma hiya bittiba'i ma da'u ilayhi yace girmama annabawa da salihai da soyayyar su shine bin abin da suka kira zuwa gare shi min al-ilmin nafi na ilimi mai amfani wal amal salih da aiki na gari shine bin annabawa da salihai din wa iktifa'i asarihim da kuma bin hanyoyin yadda suka bi kai ma ka bi duk inda suka bi kai ma ka bi wa suluki tariqatihim da kuma bin hanyar su duna ibadatihim ba wai ka bauta musu ba wa ibadati quburihim ba kuma ka bauta kaburkan su ba wal ukufi alaiha ba kuma tare da kaje ka dukufa akan ainihin kaburkan su kana ibada ba kallazina ya'kufuna alal asnami kamar waɗanda suke dukufa suna bautar gumaka wa ittikhazihim ayadan kuma ainihin suke daukan gumaka su zama wurin zuwa bukunkuna na idi duk shekara wa majane ya zama kaburbuka sun zama matattara li ziyarat na yin ainihin ziyarori wal fawahi da alfasha wa tarki salawati da barin salloli sai a ce an je ziyara waliye sai a kwana bakwai ba abin da kake sai fasikanci da maza da mata ake zuwa waɗannan guraren sai a ce an je waliyai ba a sallah a wurin duk wani aikin alheri ba a yi zuwa suke suna yin zina da mata suna ainihin yin duk fasikanci da kasani kuma ba sa yin sallah kwata-kwata duk ga sunan waɗannan su ne waliyai alade ma ashe waliyi ne alade ma waliyi ne waɗannan za su zama waliyai ba sa yin sallah gaba ɗaya sannan ga fasikanci da suke a wurin waɗannan kaburbuka wajen a cewa waɗannan waliyai ne fa inna man iktafa asarahum yace domin duk wanda yake yin hanya annabawa da salihai kana mutasabbiban fi taksir ujurihim wannan zai zama shine sababi wajen su samu lada mai yawa bittiba'ihi lahum saboda biyayyarsu da yake yana bin su akan sunna da suka koyar to zai jawo musu su samu lada mai yawa wa da'awatun nas ila tibaihim kuma da kiran da yake wa mutane su zo su bi su yana kiran mutane cewa su zo su bi abin da waliyan Allah suka koyar na sunna din nan su guji bid'a da shirka to zai yawaita wa waɗannan waliyai lada kenan fa iza a araba amma da au ilaihi amma in ya kau da kai daga abin da suka kira zuwa gare shi na tauhidi da sunna wa shagala bi bidhi ya shagalci da akasin haka shine shirka da bid'a haruma harama nafsihi ya haramta wa kanshi ko kuma haruma haruma nafsahu ya haramta wa kanshi wa harramahum ko harrama nafsahu wa harramahum zalika al ya haramta wa kanshi da su samun wancan lada din mun gane wannan ko sai ce fa ayyu ta'zimin lahum wani irin girmamawa ne gare su wa ihtiramun fi hada kuma wani irin ainihin ganin darajar su ne wajen yi masa wannan irin ibada babu dan ka zo kana ainihin sujuda kabarin wali kana wulakanta shi alhamdulillah anan zamu kwana insha Allah gobe ma wannan littafin zamu karanta insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillah